السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna bakwai ga watan sha'ban hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ranar sha bakwai ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah ya datar da musu abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kare muna godiya ga Allah da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fondude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul qasas tun daga farkon surar Allah ya ba mu iko an mun zo aya na 75 ya za mu tashi aya na 76 zuwa abinda Allah mulkin sarki ya so farkon aya na 76 a cikin wannan sura shi ne faɗin Allah mulkin sarki inna qaruna kana min qaumi musa fa baqa alayhi Allah ya samu dace. Kafin wannan ayar Allah madaukin sarki ya buga mana misalai da kuma iltifatin anzar din mu cewa mu dibi ni'imar da Allah subhanahu wata'ala yayi gare mu yan adam. Na farko yana daga cikin rahamarsa da ya sanya mana dare da yini mu nemi abin da za mu ci a cikin yini samun huta a cikin dare Allah ce da zai sanya muku dare dindindin kowane lokaci dare ne babu yini shi akwai wani allan da ya isa ya zo muku da yini Allah ce babu kenan ba za ku duba ku ga ayoyin Allah ba ma'ana ba za ku tsaya ku saurari maganar da Allah ya yi muku ba don ku hankaltu da wannan magana kuma ku yake da ita Allah ya ce shi inda zai sanya muku yini ne kowane lokaci ba dare wa kuke da shi wanda zai zo muku da da daren babu shi kenan wa'annan ayoyi na Allah dare da yini ayoyi ne da suke ƙara imani da kuma ƙara sa mutum ya girmama Allah subhanahu wata'ala bisa wannan babban ni'ima da yamma to daga nan kuma sai ga madaukin sarki ya ambata mana kissa mai girma wanda hadhihi kissa lam tukkar illa fi hadhihi sura wannan kissa mai ban mamaki shine kissar qaruna wanda ba ambace ta a wani guri ba sai a cikin wannan sura kamar da muka ambata a jiya cewa shi karuna kowa kuna ammi musa dan ammin musa ne yan ka ce ammin mutum kamar ya kanin mahaifin mutum kowon mahaifin mutum shine amminsa yana suna da alaka ta jini da annabi musa shi ma yana daga cikin banu isra'ila kuma yadda muka yi ishara jiya lokacin da ya samu dukiya ta yi yawaita a gare shi sai ya fandare ya kama duniya ya zamo da shi ake haɗa kai a zalunci bani isra'ila kuma je mun yi mana ishara cewa ƙaruna ba jahilin littafin a taura ba ne yana da sani game da littafin a taura sai dai sanin bai amfani shi ba inda bai aiki da shi to shi ne Allah subhanahu wataala ya labarta mana halin da ya yi don mu nisanci irin wannan hali ba halin ƙwarai ba ne Allah ce inna ƙaruna lalle ƙaruna kana min ƙaumin Musa ya kasance daga cikin jama'ar annabi Musa fa baga alaihim sai ya fantare musu malamai dai sun yi ta kawo ma'anar fabawa alaihim kamar me wasu ka ce sai ya kama hanya ta shirka ya daina hanya wadda yake ta kaɗe ta Allah da wato wasu ka ce a fabawa alaihim yana taimakawa fir'auna dan zalintar su wani isra'ila kuma wasu fassara shi da yakan sanya kaya har yana tafa su saboda ɗagawa irin shi me ya kawo wannan dukiyar da ya samu Allah ce wa ataina wa min al-kunuz mun bashi na daga taskokin arziki al-kunuz huwa malun muddakhar dukiya wanda aka taske shi dukiya mai yawa Allah ya ce to mun ba karuna dukiya mai yawa ma inna mafatihahu latanuhu bil usba Allah ya ce saboda yawan dukiyarsa mukullayyan shagunan shi ƙaruna suna yi nauyi ga jama'a masu yawa mana jama'a masu jin ƙarfi da yawa ne suke taruwa don su ɗauki makullayyan shi ƙaruna makullai na shaguna to wajen usba ɗin nan shi ma nan malon masu yi saɓani a kan ake nufi da usba wasu ka ce daga mutum uku zuwa goma wasu ka ce a'a daga mutane goma zuwa arba'in wasu ka ce a yana kai mutum saba'in wallahu alam amma in ka ce wasu ba jama'a ne majiya ƙarfi masu yawa Allah ce to inda taron majiya ƙarfin da za su kai muƙaddara mutum arba'in ko saba'in su ɗauki mukullayyan shagunan fir'auna to zai su yi musu nauyi eh karo na ko za su yi musu nauyi ko da yake maluma sun ce wasu malamai suna ganin dalati mafati jam'i ne na mafta da huwa alladhi yuftahu bihi al-bab kamar yadda imam qatada ya ce idan an dauki mafati jam'i ne na mafta ina suna bada ma'anar mabudayya na kwabuna ‘ya'yan kwaɗuna kiluluwa kenan inda za a tara su wuri guda kiluluwan shawon shi ƙaruna za su yi ma jama'a masu jin ƙarhin da suka kai arba'in ko sama da haka ko kusa da haka za su musu wahalar ɗauka inda Allah bai nuna bai gaya mana adadin dai mutanen amma dai aya tana mana ishara da cewa jama'a masu ƙarfi da yawa za su haɗu kuma duk da haka wa'innan mukallayya da shi karuna Allah ya bashi na shagunan shi za su masa za su musu hana dauka don kamar a ce da shagunanka a tada kiloluwa sai an samu kamar kato goma ko ashirin su iya daukan mukullayya to shago nawa kenan kisa Allah ya ce ulil kowa ma'abuta karfi inan jama'a masu karfi ba ma na gaye ba to lokacin da dukiyar ta taru iqala lahu kenan in mun dauke shi jami'i na mafta kun gane ko wasu ka ce mafta bi ma'ana ai khaza'in shine taska arzikin nashi Allah ya ce wa indahu mafatihul ghaib Allah shine yake da mafatihul ghaib ma'ana kenan ai khaza'in taskokin na abubuwan da suke koyi suna hannu Allah إذ قال له قومه لا تفرح yayin da mutanensa suka ce da shi kada ka yi farin ciki mana kada ka yi murna da dukiyan da Allah ya baka farin ciki da zai fitar da kai daga yamma Allah subhanahu wata'ala da shine farhan yumsika min al-akhirati wa yubtiruka kada kai alfahari da murna game da dukiyar da Allah ya baka irin murna da za ta mantar da kai lahira ka samu kuɗi saboda jin daɗi da kuɗi sai kai ta yin abubuwan da a lahira ba ka da kyakkyawan sakamako su suke wani nasiha cewa kashi wannan an gane misali ko shi sa wasu magabata suke cewa ma fariha ahadun bid duniya illa nuzi'a min dar farhihi min ad-dunya min khawf al-akhirah babu lokacin da wani mutum zai yi murna farin ciki game da duniya da ya samu face sai an rage gwargwaron wannan murnar da yake ma duniya an cire wani kaso na tsoron lahira da yake da shi mana za ga mutum yana ƙara nisan yana ƙara tsunduma cikin son duniya yana ƙara mantawa da lahira da shi ne su suka yi masa nasiha cewa la safara kada ke murna ma'ana kenan kada ke murna irin na alfahari game da wannan abin da Allah ya ba inna allaha la yuhibbul farihin lalle Allah madaukakin sarki baya son mutanen da suke yin alfahari game da dukiyar da Allah ya ba su mana su rinka farin cikin da yake mantar da su lahira suna mutane alfahari da su suna da dukiya wasu kuma ba sa da ita وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة sai mutanen kirki daga cikin wani isra'ila suke ma na nasiha suka ce ka nemi gidan lahira da abun nan da allah ya baka gidan lahira ya san shi ne aljanna mana ka nemi aljanna da wannan dukiya da allah ya baka amma duk da haka walatansa nasibaka min duniya kada ka manta da kasonka na lahira an gane ko kenan karka manta da aikata aiki wanda ya dace ka yi shi a nan duniya don ka same shi a lahira kenan kana da dukiya ba an ce ka zauna duniya ba ka wani jin daɗi da ita ba a ka yi amma karka manta dama da ka samu a nan duniya ya zamanto ba ka amfani da ita kenan da Allah ya ce wala tansa nasibaka min ad-dunya ay la tatruk nasibaka min al'akhirati bi nasibika min ad-dunya kadar ka manta da ka son ka na lahira saboda abin da ka samu a nan duniya an gane ko saboda ita duniya gida ne na neman lahira ba gida ne na tara abin duniya ba wannan dama da muka samu da ita ce ake samu a samu gidan lahira kenan kan mu manta da aikin da ya kamata mu yi a nan duniya don yi amfani ma lahira in ko muka sake to abin ya zama an samu matsala Allah yake cewa wa ahsin kama ahsanan Allah ilayka suka ci gaba da yi mai nasiha ka kyautata ka yi aiki na kwarai kamar yadda Allah ya kyautata ma da ya baka dukiya to kai ma ya kamata ka kyautata ma addinin Allah kai aikin da ya kamata wala tabghil fasada fil ard kada ka rinka aikata barna a bayan ƙasa ma'ana la ta'mal bil ma'asi ka daina aikata ayyuka na sabo a bayan ƙasa saboda Allah ba ka duniya inna Allah la yuhibbul mufsidin ma'ana Allah baya son waɗanda suke masu barna ne a bayan ƙasa shi yasa da aka zo magana akan ihsani da Allah ya ce wa ahsin kama ahsanallahu ilayka ka kyautata kamar da Allah ya kyautata ma ka yi ibada tsakaninka da Allah kamar Allah subhanahu wataala yana ganin ka sai sadaka tambayar manzo Allah game da ihsan ya ce an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta wa Allah kamar kana ganin sa in kai baka ganin shi to shi yana ganin ka kina yana daga cikin kyautata a bayan ƙasa ka bauta wa Allah kamar yanzu zaka mutu duk abin da Allah yake so ka yi shi wani yana daga cikin kyautata ibada ka Allah madaukin sarki ya taimaka mu qala yanzu ai an gama yi masa wa'azi ko yanzu dai gama jin wa'azi gaba ɗai sai ce da su inna ma utituhu ala ilmin indi ku sani ni fa wannan dukiya an bani shine saboda ni mai ilimi ne kun gane ko wani Allah ya san ni na cancanta a bani wani dukiya ne shine an ka bani da aka ku daina wani wa'azi kun ga wannan mugunyar ɗabi'a ta shigo har cikin musulmai na zamanin nan da yawa wani in ka zo kana mai wa'azi sai ka ƙare sai ya kalle ka sai na ba ku gane ya na ku gane ya shi ke nan ba in ka matsa mai cike hasa da shi na kai mutum ya samu dukiya bai ma Allah aiki bai taimakon yan uwa bai ci tsarawa kawai yake da za ka zo kai mawa zai ce wani ya kamata ka rinka yawan Allah aiki ya kamata ka yi kaza sai ce su yi usta da ya kana su da ka samu kuɗi an zo ana taimawa a ciki in mutum ya samu an yi mai matsayi a gwamnati sai shiga cewa inda bai karatu ya samu ilimi ba ana ɗauka shi kuma da in ka bincika shine darnan kalas ɗin tasu premier ɗin kalas yana can gona yana aiki Allah bai bari an kama shi ina inda ilimi ne da bai samu kinan zaba ce ta Allah sai Allah ya zabe ka kinan kore irin tashi jarabawa amma kadar ka zamanto Allah subhanahu wataala ya ma nima sai ka rinka ganin ai saboda kaza ne sai sa'ibin al-qayyim Allah wannan sarki yake cewa ku kiyaye kalmomi guda uku Allah subhanahu wataala ya jarabci wa'inda suke da dagawa a bayan ƙasa akan faɗin wa'innan maganganu kalmar nan guda uku su ne ana li indi ya ce kalmar nan ta ana obtuliya biha iblis Allah ya jarabci iblis da ita ya ce ana khairun minu aini na yi shi to ka daina jin kai ana nan mun fahimta wasa duk mana ka ce ana to man anta ko ba ko masu wannan ba wani duk mana ce ce shi shi to kai na da yi gage to bai da kyau ananiya ya ta kan ka daina ganin kullum kai na sannan kalmar nan nali an jarabci fir'auna da faɗin wannan kalma ya ce alaisari mulku misir ko ba ka wani ce ba ni ne ke mulkin misir ba wannan ba yana faɗin ta bane tawadu'an a yana faɗin ta ne takabburan shi shi ne sai wannan kalma ta indi kamar da karo ne ya ce inna ma utitu ala ilmin indi ka daina ganin aini saboda kaza ne an kai maka in ba da ina da kaza ba da ba wannan yanzu ko a kasuwanci fa wai in kaga rasa kuɗi sai ce kanin ko a kasuwanci abu kuya wallahi ko ba kuwa kasuwanci ba shi sa kullum ga kunan ba ku ci gaba wai shi da samu kuɗi shi shi na iya kasuwanci wani shi da ɗauka yake ya iya kasuwanci na kuɗi suka tsaya masa ya ruwa Allah shi wani nan da kake ce mai ka iya kasuwanci ya ma fi kawaye da hankali amma ya rasa yadda zai samu wani abu kenan ka daina jin saboda ka sani duk halin da kake ciki ka sani dai Allah ya barka a wannan hali ne a matsayin jarabawa in kana halin babu jarabawa in kana halin akwai jarabawa duk halin da ka tsinci kanka ka yadda haka rayuwar ta zo a yau sai ka huta isa kudu nake wani ishara duk halin da ka tsinci kanka a ciki ka yadda yau haka Allah ya so ya ganka ka yi haƙuri in kana hali na lahiya ka ɗauka yau Allah ya so mu da lahiya in kana hali na rashin lafiya ka ɗauka yau Allah ya jarabe mu da ciwo in kana hali na talauci ka ɗauka Allah ya jarabe mu da talauci in kana hali na wadata ka ɗauka Allah ya jarabe mu da wadata in ka haka suka huta amma wani in da an san shi mai kuɗi ne yawa ya gani bai da kuɗi to an shiga matsala shi ɗauko na wannan shi rifto na wai shi ka a ce mai ya kare ka a ce ba mu kuɗi ba bai da kyau baka fahimci rayuwa ba ne ita rayuwa da ta zo a karɓa hannu biyu sai a huta an fahimci hausa Allah taimaka mana shi yasa mala ya ce wa ahsanu ma ta abin da ya fi kyau wani ga kalmomi da ana da li da indi kai istimalin su shine ka zo gaban Allah ka rinka cewa ana abdun abdun musi ni bawa ne mai aikata laihi ana mazlum mazlum li nafsi ni na zane ci kaina faghfir li jiddi wa hazmi Allah ka yafe min abinda ne cikin kokari da kuma abinda ne cikin wasa wa khata'i wa amri da abin da ni a cikin kuskure da abin da ni cikin ganganci kullu zalika inni dukkan wani abuwa suna wuri ma'ana dai irin wanda kalmomi ka sanya su wajen tawadu ga Allah subhanahu wataala ba wajen alfahari birki sannan daga cikin abin da zan yi muna tabiri a cikin kalmar nan qala inna ma utituhu ala ilmin indi ko ba a faɗin wannan ba ka cewa na samu wani ne saboda ilimi na wallahi Allah yana iya jaraba in ba sa ba kuma za ka ci jaraba hadisi wanda manzo Allah ya ba mu labari akan kuturu da makaho da zabaya wanda da suna cikin hali kakani kai sai Allah ya jarrabe su ya ba su wadata sai Allah ya turo mala'ika da sifa irin tasu Allah ya gani suna godiya ko ba za su gode masa aka zo gurin kuturu sai ce Allah ka kai kana damun mutane sai ce a'a hawa ne kai ma da haka kake sai ce enjoy enjoy ainihin wannan dukiya na gare shi ne kaka da kaka ne aka je gurin zabaya da siffar tashi ya ce mai ta yi ba shi wuri ya ce kai ma fa haka kake da ya ce enjoy shi na sai ya je da siffar makaho a gurin makaho ko da aka ce makaho ai ga wani makaho ne yana masu dama ce makaho an ce ba ce ku shigo da shi zamna na kuyi mai kaza kuyi mai kaza kuyi mai mi ka so kaza kaza ci amish ci kaga ko haka ne zama da Allah ya min baiwa in samu wannan kina in na gama in na gama kai sai in girmama shi faɗa duk abin da kake so a baka sai ce wallahi kabar komai naka Allah ne ya aiko ni in jarraba ku ƴan uwanka guda biyu ba su jarraba ba kai ka ci jarraba ba haka Allah ma ne ma baka ciya da bara ka ne kowa yanka ka dai gode ma Allah ba a son irin wani Allah maɗaukin sarki ya samu dace sai Allah ya ce a walam ya alamu shin shi da yake wannan maganan nan bai san cewa ba an Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhum quwwa shin bai san mun halakar da wasu jama'a da suka gabata kafin shi ba wa'inda sun fi su tsananin ƙarfi an fahimci wasa ƙarfi na jiki sannan wa aksaru jama'an kuma sun fi su tattali sun fi su tsara dukiya Allah ya samu dace yanzu kun duba yadda ake siffanta dukiyar ƙaruna sai ƙarfi masu ƙarfi wanda karanci daga mutum uku zuwa saba'in su ne za su iya ɗaukar dukiyan da makullai na shagunan ƙaruna kamar da haka sai Allah ya ce an fayi wanda sun yi shi dukiya da Allah in ka fahimci wannan ayar wannan zai shi ma burga ce dukiya gare shi duka makullin nan garin nan kakaf kowa ya kawo makullin shagon shi a tara su wuri guda ko don ba sa'a ba da wuya in karti saba'in ba su iya ɗauka su ba da wuya mu ƙara mu ce mutum ɗari majiya ƙarfi ko ba haka wani ba amma wai yau sai ga mutum yana daga wa shi dukiya gare shi to shi karunan da Allah ya shaida ya ba shi dukiya mai yawa an ci an fayo inda sun kai shi dukiya kenan duniyar nan ba ta yau bace kuma duk abin da kaga ka mallaka wallahi maza suna gaban ka da shi zaka awo duk sanda kake ganin yau ni adda kaza kaza na wani kaza na wani ka sa akan ka baka kamo kahon wasu ba kuma duk da kawaye gari ta tsaya mai tsam na lada baban da komai na buga na buga na ce hune ma yaya zan yi kada ka sa kanka damuwa sai ka tuna shi da manzo ya rasu mai ya bare gado kuma wanda ya hika ne ba haka ba shi in har wanda ya hika zai mutu bai bar komai gado ba kai da ba kowa ba ka kira mukan ka dai in ka mutu za ka bar mutum ka bar musu Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam shikenan ka huta na ka sanya mu kanka hawan jini dan baka ka fahimtar da matarka wance muna zama ne na ibada duk duniya baki muke ki zamna da ni saboda Allah mu zama na addini radda adda mu rayuwa radda babu amfani sai dai kullum abin da ke muku nasiha ustazai radda an ka samu matan ku san an samu su rinka bambantawa su gane yau akwai radda babu su san babu wanda kullum a ce mu na gidanmu in ka ga babu mu ci babu na amma ai akwai akwai mutu kaka zama kai kuma kullum ba a san samun ka ba rishin kana an ka sani eh Allah kai mai jagora mm ya sani kawai taɓewa ce duniya duk wani mataki da ka taka ka san wani na gabanka sai dai ko ka bi a hankali ko ka ɗauko da zahi ta kone ka amma duk adada mutu ai da muke karanta tarihi a al'ummomin da suka wuce a yanzu su ma a zamanin su ana karanta musu tarihin wanda suka wuce gabanin su ai duk wani abu da zaka kwatanta ma masu kuɗin yanzu ba wai ba su sani bane sun sani amma sai ka ga sai ce dan baka da shi na kyale shi ma da haka zai kuma ban ga masu mugunyar ɗabi'a ba irin masu kuɗin Nijar ba san komai dalili da mutum ya samu kuɗi ya amsa sunan shi mai kuɗi sai ka kira shi a waya sau goma bai ɗauka sai in dai shi ne yadda bukata in dai ba shi yadda bukata ka ba kai dan ka kira shi bai da bukata ni abin da yana bani mamaki wata rana akwai wani mutum na kira shi na kira shi har na gaje ki ɗauka sai an kai sa'a ga bukata ta ta kama shi an gane misali ko ya kira ni dai ya kira ni bi ya kira ni uku ya yi min kira uku na gani in ta kara su ne in barta sai mun ka haɗu sai ce ya aka yi na kira ka baka ɗauka ba sai ce eh kira bakwai ga su sai ya shi da ce kayan sa'a da ka ce min dan mi abin ɗauka bai da kyau salulin da mai amfani ta inda za a kira ka baka ɗauka ba duk wanda ka ga ya kira ka buƙatar ka ce ta taso ko dai ka taimake shi ko kai ka amfani amma sai ka ce kai in ba kai kake da buƙata ba in an kira ka baka ɗauka wannan ba girmama mu'amala ta zamantakewa ba bai da kyau na'am Allah ya ce awalam ya alam a san bai san cewa ashe bai san cewa ba أن الله قد أهلك من قبله من القرون أي الله يا هلكت الأمم معنى زامنا دسك قباتا الله هلكت من هو أشد منه قوة وأن سنفيش سنن كرفي نجكي وأكثر جمعا هم سنفيش يوم تارفك ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون بذاء تنبي ما سلي في أكن لكن سبحانه ana ranar alkiyama mala'iku ba sa tambayar kafirai mai laifinsu ko kuma ba sai an tambayi suwaye masu laifi ba ranar tashi alkiyama ranar alkiyama ba sai an tambayi suwaye masu laifi ba su mala'iku suna gane su da alamunsu da an kalli mai baka husta an san wanga ga inda yi Allah kalimu shi yasa mala yace almushrikuna yawmal qiyama kullun yu'rafu bisima masu laifi ranar kiyama kowa ana gane shi da kamarsa duk wanda kaga bai da hasken huska huska shi takin takin ta ya baki tar da wannan ba sai an tambaya ana gane shi shi yasa malama suka ce nan da ake ce ba za a tambaye su ba ana nuhin su'alul isti wannan tambaya na su istitab ma'ana tambaya na su samu damar su tuba ko kuma su samu damar kawo hanzari babu wannan rana amma su'alu tawbih tambaya ta kuma yatarwa su ana iya musu ita ranar lahira saboda Allah madaukin sarki ya ce wa rabbika lanas'alannahum ajma'in ina rantsuwa da ubangijin ka sai mun tambaye su gabaki daya kenan za a tambayi mutane amma tambaya ne na ayi na yankan hanzari ba wani tambaya ne da zai amfani ka Allah madaukin sarki ya ci gaba da ba mu labari yace fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi sai shi ƙaro ne ya fito cikin mutanensa a cikin ado da yi ya hayo da wakai da alfadarai da jakuna da bayi da maza da mata an yi kulliya na zinare an hito alamudokin sarki ya ce ƙalallabi na yuri lunar hayatar duniya sai masu son rayuwar duniya suka ce ya laitana kai canmu a ce muna da mitla ma kutiya ƙarun irin abin da aka ba ƙarun inna hula zuwa zan ozu ka yana da babban sa'a mana yana da nasibi mai girma ka ɗauke shi irin yanzu ɗan fadin nan in ka shigo mota ta zamani demil zankat sai ya wuce ce ka a wancan ya hayo wallahi kaga kagan shi ayanta ya haye ya sha kwana su mutane suna ɗaukar in ka samu abin duniya shi ne ka sha kwana kowace irin kwana ka sha ce ba sani Allah ya ce ai wata mara kasuwa da duniya ne haka suke faɗa mu da mun yi rakon ni akwai wanda ya ce mai shi wani yayi wa Allah Allah shi da mutanensa wannan kisa so da yawa in mutuna ina faɗinta ni kadai sai in bushe zane wani yaya da ya yake da ni kama ta iyaye haka suna zaune ya je kasuwa ya yawata ya yawata bai sai da komai ba shi kadai yana zaune mistewu sai ce su dai arziki sai dai su roƙa ma biya da ƙarni ce in yaya in yaya sai ce ka yaci ce yaci ana nan wata rana ya yi kasuwa ta yi daɗi ana dasa hawa a ajina ajina ni ce wanga na ɗaya ne ko na ƙanne haka mutane su to ba wai yanzu na ba tun da wasu in suka kalli mutum cikin abu sai su zo suna ganin wani shi na haini yasa a cikin sahi manzo sallallahu alaihi wasallam ce bayna ma rajulun yamshi murajjilun rasu tu'jibuhu nafsuhu in khasafa Allah bihi al-ard wa huwa yatajaljalu fiha ila yawm al-qiyamah ce wani mutum ya hito yana alfahari yana ganin shi ne ba wanda yake sai shi ba wanda ya kai shi yana alfahari sai Allah ya sa kasa ta kama shi tana haɗiye shi har izuwa ran tashiyar kiyama shi ƙaro ne kenan har yanzu ƙasa tana haɗiye shi tana yin ƙasa da shi kuma yadda hadithi ingantacce ya tabbatar da wani to yanzu ai an ji abin da ya faru ko shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibar wanda duk yake a cikin zuciyarsa akwai girman kai daidai da kwaye a zara ba zai shiga aljanna ba sai wani mutum ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ai innal insana fiha fina yuhibbu an yakuna thawbuhu hasan wa ni'aluhu hasan wa ma ashbaha dhalik yace mu ko manzo sallallahu alaihi wasallam ai mun muna son mu ga mun sa tufafi masu kyau mun sa takalma masu kyau kuma yanzu gashi an ce wanda duk yake da girman kai a cikin zuciyarsa daidai da kwaya zira ba shiga aljanna ba wanda Allah ya ce kibru batrul haqqi wa ghamqun nas sai ce akwai ku sa abin da ce ma girman kai abinda a girman kai shine kin aiki da gaskiya ba sa tufafi masu kyau ba ba sa tufafi masu tsada ba sannan kuma da walakanta mutane shine girman kai to shine ɗabi'a ƙarun kowa bai isa ya saurare shi yanzu da suka samu labarin ga abin da ya faru kharaja ala qaumihi fi zinatihi sai ya fito cikin mutanensa a cikin kawa ƙalar da zina yuri dunan hayatar duniya sai wa'innan da suke son rayuwar duniya suka ce ya dai ta nana misla ma wuce ƙarun kai can mu a can muna da irin abin da aka ba ƙarun inda hu da zuwa hazin azim lalle shi ma abuci nasibi ne mai girma wa ƙalar da zina wutul ilma sai wa'inda aka baiwa ilimi ma'ana waɗanda suke da dogaro da Allah masu guje wa duniya a kowane lokaci akwai waɗanda su duniya ba ta dame su ba wai ba su neman ta bane amma ba ita ce gaban su to da suka ji waɗannan na wannan magana sai suka ce da su wai lakum kai cin ku ba ku sani bane tawabullahi khairun liman amana ai mutum shi samu ladan Allah Allah ya bashi lada a lahira ya fi alkhairi ga duk mutumin da ya yi imani wa amilu salihin ya aikata aiki na kwarai wala yulqaha illa sabirun amma wannan ladan ba kowa yake samun ta ba sai dai waɗanda suka iya yin haƙuri a inda Allah ya ajiye su an fahimci Hausa ai da zahi a ce ka nemi canza riga ka rasa da ciwo a ce yau bukin gidanku kowa ya ba da tattare jika biyu uku ka rasa amma sai kai da Allah ya kaddara sai ka haƙura Allah zai saka ma game da wannan haƙuri da kai shi yasa duniya nan da kuke gani ba komai bace shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da ya ga wani abu na duniya wani ya malaka wani abu na duniya qala labbaika la aish illa aish al-akhirah sai ci ikon Allah Allah mu amsa maka mun yadda babu wata rayuwa sai dai rayuwar lahira ma'ana rayuwar duniya ba komai bace sai sa Allah ya yi wa manzo gwango da gwango ya ce da shi la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum wa la tahzan alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin la cikadina sa'idu game da abunda muka baiwa wa'ince niya na nau'i nau'in kayan arziki kayan ni'ima ka daina sa idonka akan mana kai ma mai imani ka daina sa idonka akan wani suna da kaza su wani sun mallaki kaza su wani sun mallaki kaza dan Allah ga tambaya qulu liman malaka dunya bi ajma'iha lam ya'khudhu minha ghayru al-qur'an wal kafan ku ce ma wanda ya mallaki duniya gaba daya dadda ya mutu bayan farin likafani da turaren da za a samu me zai fitar da shi daga duniya komai ba ka hita da shi daga duniya ce jama'a kada mu tayar da hankalinmu wallahi da kai da mai kudin garin nan radda kuka mutu duk kawari kusa da kusa za a je ba a gane duk kudin mutu in kun mutu rana guda in an aje gawo ku ba a gane ina ta mai kudi ina ta wanda bai da kudi in an muku wanka duka yadi guda za a samu ku ba a tai daidai ba yadda kuka zo ɗai haka za ku koma ɗaya yadda kuka so baku da komai kowa ya zo tsirara ko ba haka bane sai da aka samu wasu suka taimaka suka sa masa kaya to haka kowa zai ta yi tsirara ne sai an samu wasu su taimaka su sa masa kaya kin duk wanda ya mutu bai da wata dabara sai yan wasan zo an cire wa'annan kaya saboda ma ka san mutum ba komai bane kayan da ya mutu da su sai a kulle a sane da sai a je shara a yada zanin da aka rufe shi inda za ka kawo mutum ka ce ga wannan zanin da aka rufe wanda na samu ce jinya amshi wanke garin karwa wallahi ba sa ko zanin ba ta shira ba zai karbe shi to da Allah miyan mutum tun ba komai bane jama'a kuma jama'a inda duniya wani abu ce su a yi cancanta su same ta sai samun zo yake cewa inna Allah yi wa duniya man ahabba wa man la yuhib wa la yuhib dina illa man ahabba Allah yana iya ba da duniya ga wanda yake so da wanda baya so amma ka zama mutum mai addini ba ka samun shi sai wanda Allah yake so kullum abin za ka rinka aunawa me matsayinka a addini rikonka a addini ya yake shi ne ma'auni ba mi nake da shi duniya ba inda ita duniya kowa na iya samun ta amma addini ne kan sai wanda Allah yake so yake samun shi Allah ka samu dace inda bari kawo wannan bayani sai mu ci gaba inda akwai wanda za ka yi gibba ka yi fatan yadda wani ya samu ka samu ai abin ba su da yawa daga ciki babu duniya in ce ko dai ka ga mutum da addini yana aiki da addininsa yana karanta qur'ani yana aiki da qur'ani yana karanta da alqur'ani sai ka so ka zama irin shi haka ake so ko mutum yana da dukiya yana cewa kamar yadda Allah ya ce sai ka so ka zama irin shi amma ba irin su wani ba yana da farsal kaza amma an ka ce aikin Allah ta ka hamsin sai ce ku je ku dawo in kun ka koma sai ce ku ku san cin kuɗi ba ne shi da zai taya barin magana wai shi ne a san cin jama'a ku zuwa sai ku gani wani ne wanda zai zai amsa a ce lahira ka amfana wai shi akwai san cin kuɗi ba kai daga tarawa ka mutu ka bar su kai na ka san cin kuɗi na hankali kuɗi akwai shi bai amfani na'am kisa sai suka ce da su wai lakum ko kai can ku thawabullah samun lada a gurin Allah khairu shi fi alkhairi da man amana wanda ya imani wa amila salihan da kuma wanda ya aikata aiki na kwarai wala yulqaha babu mai haduwa da wannan illa sabirun sai dai masu hankali inan wannan karshen aya shine abin da kusa yi mun tambihi mu daina sa ido akan abin da wasu suka mallaka mu shagaltu da abin da ya dame mu Nabi Suleiman na kawo mana kissa a cikin suratul Naml cewa wata rana ya hito sai wani manomi ya hange shi yake ce da shi ka Suleiman ya yi sa ya yi sa ya samu kaza ya samu Nabi Suleiman sai ya ce mika ce sai ya ce cewa ne ka yi sa'a ka samu mulki kaza ka samu kaza Annabi Suleiman sai ya ce da su ya ce da shi tasbihatan wahida fi sahifati a'malika khairun مما حصل عليه سليمان لأن ملك سليمان يزول والحسنة في سهيفة أعمالك لا تزول yace wa kan magana da kai da ka ce subhanallah kadai ya fi ma duwan da labari da kake dan mulkin Sulaimana za a neme shi a rasa amma subhanallah alhamdulillah za a rubuta ma littafin aikin ka in ka zo sai ka same shi silmana yana yana yanzu ba labari yake ba su ba inan mashagatu da abin da ya dami shi ne abin da ya to da ya ɗau wannan takala fahasafna bihi wa bidarihi al-ard Allah ce sai muka hisbe shi mana muka shafe shi da gidansa muka sa ƙasa ta haɗe shi amma kana lahu haka ne ko Allah madaukin sai ce fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah ba shi da wata jama'a da za su zo su kare shi daga kamun da Allah ya masa amma kana min muntasirin sa'annan kuma ba zai zamo ya samu inda za su kare shi su taimake shi daga azaban Allah to lokacin da labarin ya kai ma wa'annan daga fatan su samu dukiya irin tasu ga abin da ya samu da shi wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil amsi sai wa'innan da suka yi fatan su samu matsayi irin nashi a jiyar to labarin zai musu da na suna cewa wai ka annallah shi al'amarin ba haka yake ba wai ko al'amarin ba haka yake ba ka annallah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yake yalwanta arziki daga cikin bayansa wa ya ƙadar kuma shi ne yake kuntatawa yanzu suka tuna maganar da shi ƙaru ne ta cewa ai wannan dukiya da ya samu saboda iliminsa saboda ƙoƙarin shi ne da sai suka gano ashe ba ƙoƙarin shi ne ya ba shi dukiya ba Allah da yake da dukiya ga wanda ya so kuma ya kuntata ga wanda ya so laula an manna Allahu alaina ba da Allah ya mana baiwa ba Allah subhanahu wata'ala bai sa mu ne muka shiga hali irin nashi ba da khasafna bina da khasafa bina ko ma'ana da kuma mu ma kasar ta kama mu da Allah ya shafe mu wai ka annahu la yuflihu kafirun yadda al'amarin yake dai su kafurai ba za su rabauta ba matuƙar sun mutu suna kan kafurci tilka darul akhiratu Allah ce wannan gida na lahira naj'aluha lil ladina la yuriduna 'uluwan fil ard mukan ba da shi ne ga waɗanda ba sa fatan ɗaukaka mana ba sa girman kai ko nuna kansu a bayan ƙasa kenan wanda ba sa banna a bayan ƙasa wala fasadan kuma ba sa yin fasadi tilka darul akhirah wancan gidan lahira an sun gidan lahira shine aljanna in naj'aluha muna bayar da ita ne ladina la yuriduna uluwan ga waɗanda ba sa fatan yin girman kai fil ardi a bayan ƙasa wala fasadan sannan kuma ba sa yin banna a bayan ƙasa sune wanda Allah ba su dukiya suna ciyar da ita gwargwaron yadda Allah subhanahu wataala ya yi umarni wal'aƙibatu lilmuttaƙin kyakkyawan makoma ta tabbata ga mutanen da suke masu jin tsoron Allah ma'ana don da ya ji tsoron Allah ya aiki nagari zai samu kyakkyawan makoma shine aljanna Allah ka ba mu kyakkyawan makoma man ja'a bil hasanati duk mutumin da zai zo da aiki kyakkyawa a gurin Allah falahu khairun minha to fa zai samu mafi alkhairi akan wannan hasanar da yi inda idan mutum ya aikata guda ɗaya za a ba shi goma kaga ka zo da guda an baka abin da ya fi wanda ka zo da shi wa man ja'a bis sayyi'ati amma fa wanda ya aikata aiki mummuna fala yujza alladhina amilu sayyi'ati ba za a saka wa wa'innan da suka aikata munana aiki ba illa ma kanu ya amalu ne sai dai da abun nan da suka kasance suna aikatawa Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da bamu labari cewa innal ladhi farada alayka alquran lalle wannan da ya sabko maka da alqurani ma'ana Allah da ya umarci jibril ya sabko maka da alqurani la duka ila ma'ad Allah subhanahu wata'ala shine wanda zai mayar da kai zuwa ga mahaifarka mazaunarka shine garin Makka ana sai Allah ya baka fatahu na Makka komi dai taddade ahira sun kori manzo sallallahu alaihi wasallam saboda musulunci Allah ce to shi zai dawo da kai a wannan mazauna ana wasu ce ma'ada anan shine Makka na ina ne gaba wannan shi ne fassara na ɗaya lara duka ila ma'ada zai maida ka can garin nan da aka koro ko kuma inna ladai farada alaika alqur'ana wannan da ya saukan maka da alqur'ani lara duka ila ma'ad zai maida ka zuwa gidan aljanna ma'ana za ka yi rayuwa a duniya kuma ka koma ya zama aljanna ita ce mazaunarka rabbi a'lamu man ja'a bil huda kace da su ubangiji na shine kowa sani game da wanda ya zo da shari'a daga gurinsa wa man huwa fi dalalin mubin da kuma wanda yake a cikin fata mabayyane amma kunta tarju an yulqa ilayka kitab ba kasance kana fatan a sabko maka da littafi ba ma'ana ba kai tsammanin ka kasance kai ne annabin karshe ba an fahimci hausa illa rahmatan min rabbik sai dai rahmar dai rahama ce daga gurin ubangijinka ma'ana Allah da rahmarsa sai ya aiko maka da sako na alqur'ani ka zamo kai ne annabin ƙarshe fala takunanna zahira lil kafirin kinan karka kasance mai taimaka ma kafirai zahira bai ma'ana aunan lil kafirin kaka zamo mai taimaka ma kafirai wannan ayar ana magana da manzo amma ana nufin mu mabiyansa kada mu zama masu goyon bayan kafir an gane ko da shi manzo Allah subhanahu wataala ya kare shi ya tsarkake shi ba zai zama mai taimako a kan kafirai ba sannan abin da zamu istinbadi a cikin wannan aya babu wanda ya san me zai kasance a gobe kowa yau ya sani amma gobe ba san ta ba shi yasa kada ka rudu da yau kai fatan gobe idan kaga ka rasa yau to ba a san mai gobe za ta zo da shi in kaga ka samu yau ba a san mai gobe za ta zo da shi kuma sai ta zo kuma abin nan da za su zo da shi sai ta zo da shi to da yawa abin da ba su gane ya kenan yanzu wani yau in yana ganin shi adda sai ɗauka goben ma haka ne sai zama to gobe kuma wani na ba shi wani sai ya gabe da yau gobe kuma da su ake yi to abin da ake son ka gane in Allah ya kaddara za a yi da ku yau ai da ku gobe ai ta yi amma Allah ya kaddara yau da ku ake gobe kafa mutu ba da ku ake ba kuma gefe ka sa ido sai ka huta ko ba haka bane Allah ka sa a yi da mu yau a yi da mu gobe jibi ma a yi da mu Allah ka kare mu Allah yana iya zakara kare na kare ta ustazin can eh ba ka gani gobe fit an wuce ko ba ga wannan ba Allah dan kan ka ga mutum ya zo yana abinci ka bar shi ya sani akwai wani ɗalibi na kullum yi magana sai in ce wa ne yau ka sani ba san gobe ba ka bar kanka yau ga yadda kake amma gobe ya kake Allah da ya sani haka al'amarin Allah ya yanzu manzo shi kan shi bai tsammani shi ne annabin ƙarshe ba akwai ni'ima da ta yi wannan sai ga shi Allah ya sanya shi ya zama annabin ƙarshe da yawa ai ba su tsammani shi ba ne to in ka gane haka ake sai a taso tare Allah ya zazzaba kai ka zama kaza kai ka zama kaza kai ka zama kaza to yadda kai kake ka zan kai da haka Allah ya zaba za ka kun taso abokai wanga ya zama mayor wanga ya zama prefe wannan ya zama governor wannan ya zama kaza kai kuma ka zama dan faskarin itace kai sai ka ce ba haka bane haka Allah ya tsara to kowa shi da haka Allah ya aje shi sai a huta ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam kada su banga banga wajen ba ba da idh unzilat ilayka ko to na gani kada su kawar da kai mana kada wani abu ya kawar da kai an ayatin lahi game da ayoyin Allah shine alkur'ani ba a da idu unzilat ilayka bayan an saukar ma da wannan ayoyin mana bayan jibril ya saukar ma da wannan ayoyi wad'u ila rabbik ka kira zuwa ga ubangijinka mana ka kira mutane zuwa ga tauhidin Allah wala takunanna min al-mushrikin kar ku kasance daga cikin masu hada Allah da wani nan mu ma ake kan mu idan mu kasance daga cikin masu shirka yanzu Allah ya tsarkake shi ba zai kasance daga cikin mushrikai ba har abada Allah ya ce wala tad'u ma Allah ilahan akhar kar ka bauta wa Allah tare da wani abun bauta daban la ilaha illa ba abun bautawa da gaskiya sai dai shi Allah kullu shay'in halikun illa wajha kowane abu zai mutu zai bar duniya illa wajha banda fuskar Allah abinda ake nufi anan komi a duniya da ka sani zai mutu Allah ne kaɗai zai wanzu lahul hukmu hukunci na haƙiƙa yana gwanin Allah ne mana hukunci tsakanin halittu Allah ne zai yi shi wa ilaihi turja'un kuma ga Allah ne za ku koma Allah mutukin sarki ya sa mu koma gaban shi yana fatan zuwa mu ya kuma karɓi ayyukan mu na alheri mun zo ƙarshen suratul abin nan suratul qasas za mu zo suratul ankabut insha Allah akwai lokaci ko minti nawa sura minti biyar za a yi amfani da minti biyar din nan saboda alƙawarin da aka yi jiya ko ba ka bane insha Allah sannan in Allah kare za mu tashi farkon suratul ankabut abin da muka daidai Allah ba mu ladan shi Allah ya samu dace